أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بانهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddari haɗuwarmu a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a daidai wannan lokaci na bayan sallar asubahi a yau litinin hudu ga watan safar hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ishirin da ɗaya ga watan august 2023 domin ci gaba da karatu da muke a duk rana irin wannan a daidai wannan lokaci a cikin wannan littafi mai suna la ilaha illallah littafin da ya tattaro ma'anar wannan kalma da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani bangare na falalolinta wallafar fadilatu sheikh abu abdullah muhammad bin sa'id rislan muna roƙon ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai din da muka karanta kuma muka fahimta allah maɗaukakin sarki ya sa karatun da muke zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba malamanmu iyayenmu kakanu yayu da kannai da yan uwa da abokanai duk wanda suka riga mu rasuwa ubangiji ta'ala ya musu rahama ya gafarta musu mu da muke raye kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da ararran da ya bar mana zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi marasa lafiyan cikinmu na gida da na asibiti ubangiji ta'ala ya ba su lafiya Allah ya sa lafiya ya jinyansu ta zamo kafara ce gare su mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya da kwanciyar hankali ya kuma ba mu ikon sarrafa aran lafiyar da ya ba mu ta hanyar da ya dace a darasinmu da ya wuce shine darasi na goma sha tara a wannan littafi yau kuma zai zama darasi na ishirin daidai insha Allahu ta'ala kuma in ban manta ba mun fara farkon shafi na talatin da ɗaya ne daidai lokaci ya yi da taimakon Allah maɗaukakin sarki za mu ɗora muna kuma ɓangare na biyu na littafin wato sharuɗa na wannan kalma ta la'ilaha illallah kuma mun zo ƙarshen bayani ne game da wannan sharaɗi na farko ɗin a sharɗul awwal shine ce mana al-yaqin al-munafi lish-shakki al-ilmu ilimi ba sanin wannan kalma ta la ilaha illallah ina ga shine dai gabar da muke malam yace war rasul sallallahu alaihi wa sallama qatalahum liyakuna ad-din kulluhu lillah wad-du'a kulluhu lillah wal-dhabh kulluhu lillah wan-nadhru kulluhu lillah wal-istighafatu kulluha billah wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah malam da ya ci gaba da mana bayanin sanin ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi mushrikan lokacinsa ne ba dan komai ba sai dan liyakuna dinu kulluhu lillah domin addini gaba ɗayansa ya zamo na Allah ne shi kadai babu wani wanda ake yi wa bautar ake aikata wani aikin da addini ya ce a aikata na ibadar Allah sai Allah shi kadai ya zama addinin kadai Allah ake yi wa kuma kadai Allah ake nufata wa du'a'u kulluhu lillah addu'a ma ta zamo ga baki dayanta domin Allah ake yin ta Allah kadai ake roka domin a samu fita daga wani kangi na mummunan ko mawuyacin hali ko kuma wata bala'i ko wata musiba sannan kuma ana neman wani ci gaba ne wani arziki wani menene to duk ana nema ne a wurin Allah madaukakin sarki ko da ka ce wani tayani da addu'a ina neman biyan bukata kaza to shi din ba shi dai maka ba shi ma sai dai roka maka a wurin waye a wurin Allah madaukakin sarki wazzabhu kulluhu lillah sannan yanka ma gaba ɗayansa a wurin Allah madaukakin sarki yake na Allah ne ba a yin yanka domin wani sai domin Allah maɗaukakin sarki kenan kaga wanda zai yanka domin wani aljani ko wani malami ya ce masa za ka yanka saboda wani aljani ko saboda kaza an tafi akan kuskure ba a yi domin haka ana yi ne domin Allah maɗaukakin sarki wannan zuru kulluhu lillah bakance ma ana yin sa ne domin Allah maɗaukakin sarki wal istighafatu kulluha billah haka kuma neman gudumawa neman agaji ana yin ta ne a wurin Allah madaukakin sarki yayin da mutum yake buƙatar fita daga wani mawuyacin hali baya taba kiran sunan wani ya ce ya fitar da shi daga halin da yake ciki sai dai ya kira sunan Allah madaukakin sarki kuma koda mala'ika ne koda annabi ne ko babban shehi ne babban malami ne ba a kiransa domin ya zo ya fitar da mutane daga wani mawuyacin hali da suka shiga yakan kira Allah ne ya fitar da shi daga wannan mawuyacin halin da ya shiga haka kuma wata arziki wata biyan bukata yake nema Allah ya azurta shi ya zama mai kuɗi ko mai kaza ko mulki kaza ya samu to ana nema ne a wurin Allah madaukakin sarki kuma ko kaɗan daga cikin sirrin shine da bai bayyana wa mutane ba wallahi hatta malaman da ake kama su da sunan an je sun yi wa mutum aiki yadda ake faɗa malam wane ya yi aiki ko ya ji ya yi masa duba ko ya yi tsafi wallahi da yawansu ko rabawa suke ina ma'anar rabawa wannan dai ka kama allah ka sa allah a gaba da gaya wa allah ya maka ɗin to wallahi hana idan su bacci suke suna ta roƙon akwai wanda fa har kuka yakan yana allah karka bani kunya eh Allah yake gaya wa cikin dare dai tashi ya ta roƙon Allah akan wani na neman biyan bukata Allah ya ɗauka ni ne mai Allah ka san ba ni ba ne mai yi Allah ka biya wa wannan bukata ba wai aikinsa ba ne dewa sun san wallahi ba aikinsu ba ne Allah su ma suke gayawa ban san ko muna tare ba da yawa Allah suke gaya ko an so ya dan jefa wata kuma surkutu balan ne sai ya shiga to da ka kawo kaza da ayi kaza da ayi kaza amma sun san ba su suke ba Allah ne yake yi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fahimtar haka dan haka yadda zai dunkufa inda a ce kai da ka je wurin malam wane ma kai ma zaka yi irin juriyar da yayi naka hana idan ka bacci kai ta istighfari kana ga wa Allah ya maka wallahi Allah zai maka ko da shi wannan baka ji ya maka ba Allah zai wuce ma gaba Allah ya ba mu ikon fahimtar wannan wa jami'u anwa'il ibadati dukkanin nau'ikan ibadu ma kullu halilla ga baki ɗayansu na Allah ne Allah kaɗai ake nufata kuma shi kaɗai ake sarrafa dukkanin nau'ikan ibada domin shi hagadi wannan ya taimake mu mun cire wancan tunanin kenan Allah Allah ne shehi ma Allah ne shi ma Allah ne wannan Allah ne kaga duk in mun ɗauki wannan da taimakon Allah mun yi kore wancan Allah ya fahimtar da wanda yake kan wancan tunanin malam ya ce wa iqraruhum bi tauhidir rububiyyati tabbatarwansu ikirarinsu da tauhidin rububiyya kamar yadda muka faɗa tauhidin rububiyya shine kadaita Allah game da abin da ya shafi ayyukansa kasantuwar sana'ar rabbu shi ya halicci kaza shi ya mallaki kaza shine da kaza shine da kaza to wannan tauhidin da mushrikai suke da shi ko da ka taba su cewa ba za sun yadda ba za su bauta Allah ba amma wa ya halicci sama da su ce Allah wa ya halicci ƙasa Allah wa yake azurtawa sun yadda da wannan Allah ne sai mala ya ce mana to wannan tabbatarwar nasu da tauhidin rububiyya lam yudkhilhum fil islam bai shigar da su cikin musulunci ba lam yudkhilhum fil islam bai shigar da su cikin musulunci ba saboda ba shi kadai bane abin da ke tabbatar da mutum ya zama musulmi dan ka yadda Allah ne ya halicci sama shi ya halicce ka shi yayi halitta yi komai da komai shi yake azurtawa to kuma akwai abin da ake bukata na ka bauta masa shi kadai sannan kuma akwai tauhidul al-sifat wal asma ko al asma was sifat shi ma ana bukatar sa ba iya wannan bane ba ce dan haka mushrikai tabbatarwan su game da tauhidur rububiyya wannan bai shigar da su musulunci ba wa qasduhumul malaikata wal anbiya'a da kuma nufin mala'iku da suka dinga yi da sunan bauta ko masu ceton su wal'ambiya da kuma annabawa wal'auliya da kuma waliyai yuriduna shafa'atahum suna nufin ko suna fatan suna neman cetonsu wannan duk bai shigar da su zuwa ga musulunci ba sai dai ma ya musu katanga da shi wata ƙarruba ilallahi bi zalika da kuma kusantar Allah da wannan haka Allah ya samu na tare wa qasduhumul malaikata nufin mala'iku da suke yi su nufaci mala'iku wal anbiya da annabawa wal auliya da waliyai yuriduna shafa'atahum suna nufin samun ceton su wa taqarruba ila Allah da kuma kusanta zuwa ga Allah bizalika da nufin su waɗannan mala'iku da annabawa da waliyan huwa allazi ahalla dima'ahum wa amwalahum wannan shine abin da ya halatta jinin su da kuma dukiyoyin su kaga bai tabbata ya kore musuluncin su kenan in dai har dai zama kayar da Allah shi yake kaza shi yake kaza sannan kuma a gefe guda kana nufin mala'iku ko wani daga cikin mala'iku ka ware guda daya ko annabawa ko ka ware daya daga cikin annabawa ko ka dauko wani waliyi ka ware shi kana nufin wannan shine mai cetonka sannan kuma shine zai kai ka zuwa ga Allah yace wannan shi ya halatta jininsu da manzon Allah ya yake su akan haka su fahimci babu wani mai ikon ceton su saiwa Allah madaukakin sarki Allah ne kadai yake da ikon haka wa hadha huwa tauhidul ladhi da'at ilayhi ar-rusul wannan kuma shine tauhidin da manzanni suka yi kira zuwa gare shi وهذا هو التوحيد wannan shine tauhidi allazi wanda da'at ilaihi ar-rusulu manzanni suka yi kira zuwa gare shi wa aba'anil iqrari bihi al-mushrikun mushrikai kuma suka ki tabbatar da shi wa aba anil iqrari bihi al-mushrikun mushrikai kuma suka ki tabbatar da shi kawai a sake wani a sake wani a kama Allah sai suka ji a'a ba zai yiwu ba wanda suna ganin to mu mun isa ma mu kira Allah ne ko mu roki Allah ya mana biyan bukata ai dole sai an bi ta hannun wali shine zai ga wa Allah bukatun mu a'a Allah na kowa da kowa ne yadda wali ya kaskantar da kansa ya roki Allah in ka kaskantar da kanka ka roki Allah haka Allah zai amsa maka baka sani ba ma sai Allah ya gaggawar amsa maka akan wani babban da kake ganin shi kana tsammanin ya fi ka kusanci da Allah to kai kuma ta yi kafi shi kusanci a wurin Allah baka ma sani ba don Allah ne ya san boyensa kai baka san boyensa ba zahirinsa ka sani ta yi a boyensa ma akwai ɗabi'u ko su abubuwan da zai sa addu'ansa duk da kana kallonsa babban malami to ta yi a boye akwai abubuwan da yake da kai baka yi wanda kana roƙon Allah sai Allah ya amsa maka fiye da shi ta yi babban malami ne amma kafi shi tsarkin zuciya in kuwa kafi shi tsarkin zuciya to kafi shi kusa da Allah sai Allah ya amsa maka ya bar shi kuma ka ji kai a'a sai dai wani ne zai maka to akwai kuskure a ciki Allah madaukakin sarki ya datar da mu mala yace wa hadha tauhidu wannan tauhidin huwa ma'ana la ilaha illallah shine ma'anar la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah fa innal ilaha domin abin bauta dinnan Allah da muke ta faɗa huwa allazi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur shine wanda ake nufi domin waɗannan al'amura din huwa allazi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur shine wanda ake nufi da waɗannan al'amura din sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw shajaratan aw qabran aw jinniyan yace daidai ne mala'ika ne ko annabi ne ko waliyi ne ko bishiya ce ko kabari ne ko kuma wani aljani ne walam yuridu annal ilaha huwa al-khaliqur raziqu al-mudabbir Allah ya sa muna tare wannan tauhidin shine ma'anar la ilaha illallah ce amma al-ilah su a wurin sun an ce al-ilah to abinda suke nufi da shi shine duk abin da ake nufin waɗannan al'amura na kaɗaitawa na ibada a wurinsu shi ma sunansa ilahu Allah a wurinsu su a fahimtar mashirkan daidai ne ko da mala'ika ne ko annabi ne ko waliyi ko bishiya ce ko kabari ne ko aljani ne don haka sun an ce al'ilahu abin bauta duk waɗannan ma abin bauta ne a wurinsu walam yuridu annal ilaha huwa al-khaliqur raziqul mudabbir basu yi nufin cewar allalle abin bauta din nan shine mahalicci mai azurtawa mai jujjuya al'amura ba Allah ya sa muna tare wannan fa zai fassara mami kowa Allah ne masu cewa kowa Allah ne su aure su tunda an ce al-ilahu abin bauta to su dade ne kawai abin bauta ko mala'ika ko annabi ko waliyi ko bishiya ce ko ko ko mawaye su shi ma din abin bauta ne don haka shi yasa suka tafi akan kowa din ma Allah ne fa innahum yuqirruna anna zalika lillahi wahda suna tabbatar da cewa lalle hakan na Allah ne shi kadai wannan akidar musulmai kenan don haka babu wani wanda yake da wannan ikon sai Allah madaukakin sarki وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yad'u ila kalimati tauhidi yana kira zuwa ga kalmar tauhidi wa hiya la ilaha illa Allah ita ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wal muradu min hadhihi al kalimati ma'anaha yace abinda ake nufi da wannan kalmar ma'anarta la mujarradu lafziha ba wai tsantsan lafazinta ba nan gabar tana fassara mana wannan sharadi na farkon abinda ake nufi da wannan kalmar ma'anarta kaga ilimin ta kenan dan sai ka san ma'anarta din shine ce ma'anarta bi ma'ana sanin ma'anarta ba wai mujarradu lafziha tsantsar kawai furta ta kawai shi kadai ba wal kufarul juhalu malai ce kafirai jahilai ya'lamuna suna sanin cewa anna muradan nabiy sallallahu alaihi wa sallama بهذه الكلمة للي أبند النبي كي نفي دوانا كلمة أن مراد النبي للي نفي النبي بهذه الكلمة جمد وانا كلمة هو إفراد الله بالتعلق شيني كأي تألا تهني الراتي ودى ألا والكفر بما يعبد من دونه da kuma kafircewa abin da ake bauta kuma bayan Allah kuma bayan Allah duk wani abu da ake bauta kuma bayan Allah a kafirce masa a butulce masa bai cancanci a bauta masa ba wal bara'atu minhu da kuma kubuta daga gare shi duk abin da ake bauta kuma bayan Allah fa innahu domin lallai shi lamma qala lahum yayin da yace musu qulu la ilaha illa Allah ku ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah yayin da manzon Allah ya gaya musu qalu sukan sukan ce a ja'alal alihata ilahan wahida sai su koma gefe kuma suna yanzu dai sanya abun bauta ya zama abun bauta guda ɗaya kenan da yace a bauta wa Allah shi kadai yanzu su lata da uzza gunki mai suna lata din nan da waye suka sa musu sunaye uzza manata duwa dannan yanzu a bar su kenan abun bautan ya zama guda ɗaya kan inna hadha la shay'un ujab lalle wannan wani abu ne abun mamaki kuma haka yake tafiya fa har gobe har gobe in dai za ka faɗi kalma ta tauhidi ko ka faɗi kalma ta sunna ka faɗi abin da yake daidai to wanda yake saɓanin wannan yake da rauni a cikin tauhidinsa ko yake da rauni a cikin sunnarsa sai ya koma gefe ya ce yana faɗa da aka je yana yanzu to mai wa'azinan da yake ce kaza yanzu a ce kaza shine kaza ban san ko muna tare ba kana faɗan ga yadda Allah ya ce ga yadda manzon Allah ke shi kuma yana aunawa da me da hankalinsa kamar yadda ranan ka gaya mana a masallaci ga abin da liman yake faɗa shi kuma yana ce a'a shi kaza kaza aunawa da hankali har gobe haka abin yake kuma har duniya ta nade haka ake yi fa dan dole hakan bangarori biyun nan sai an yi ta samu da wanda Allah yake datarwa da ya ji daidai ya karbe ta da wanda kuma duk inda ya ji kawai da hankalinsa zai ta'auna ta da hankalinsa zai ta'auna ta shi kullum a haka yake Allah ya shiryar da mu suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu ya sanya abun bauta ya zama guda ɗaya kawai a ce shi kadai da abautawa shi kadai abun bauta guda ɗaya Allah kadai inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abun mamaki ne haka za su koma suna ta wannan rade rade لقد كان جهال الكفار يعرفون ذلك حقيقه كافرين جاهلان كافرين sun kasance suna sanin hakan wal ajabu mana yace abin mamaki mimman yad'i islama ga wanda yake riya musulunci wa huwa la ya'rifu min ma'ana hadhihi al kalima baya sanin wani abu na ma'anar wannan kalmar irin ma'arafahu juhalul kufar abinda jahilan kafirai suke saninsa ban san ko muna tare ba malai ta abun mamaki ne su fa kafiran sun san da hakan amma dai su ya da'i kuma ce a bar kowane abun bauta bauta Allah sun yadda Allah shi yake halitta shi yake kaza shi yake kaza shi yake azurtawa shi yake yin komai amma dai kuma a ce wajen bauta shi kadai kuma za a bautawa yace to abun mamaki kuma a sami wanda yake riya musulunci a yau shi kuma a samu bai san irin wannan abin da jahilan kafirai ma suka sanin ba dan ana iya samu daga cikin musulmai wanda shi bai yadda yanzu arziki in ya tashi nema Allah ne yake masa ba yana jin kawai yanzu arzikin da ya tara iya dabararsa ce ko kwarewarsa ce wajen nema sai ya samu ya tara wani yana jin da ba dan wannan dabarar ta ba wallahi da bai yi ba kuɗi ba eh iya ga ba hannun Allah a cikin yin kuɗinsa mulkin da ya samu iya ga ina ina ai malam wani da ya je kama a can wallahi shi ne amma da ba dan malam wani ba da bai samu ba kawai ba hannun Allah a ciki iya hango haka ai kaza kai bai ma kai nan ba wani hatta a mata da zai aura fa iya ganin sai wallahi ba wai Allah ne ya bashi ita ba malam wani da ya sa mar hannu shine yasa ya samu amma da bai je wajen malam wani an yi addu'a ba ya farko ba ta san sa amma da ya je malam wani ya masa addu'a ne mai san da malam wanan da kare ban Allah ya rubuta ta sace ta sace eh ta sace ta sace kawai nace to abin mamaki wanda yake riya musulunci a yau kuma ya zama bai san waɗannan ba bai san arzikin na Allah bane rashin sa na Allah bane lafiyar ta Allah ce yake bayarwa jinyar Allah ce amma zai iya jin ba a ba Allah bane wallahi su ne suka dora mar jinyar shi ba hannun Allah a cikin jinyarsa wani abun fa yana faruwa a inda baka tsammani zai faru sai ya faru iya jin jinyar nan da yake wallahi kawai ya san wallahi suwana ne suka samar hannu ba Allah ba ne shi a tunaninsa to kaga mala ya ce abin mamaki wanda ke riya musulunci a yau bai san wannan ba irin abin da jahilan kafiran da su sun san da hakan sun yadda su kawai jayayyarsu shine sun yadda duk Allah ne ne amma kuma wajen bauta dai ba su yadda kuma a ce shi kadai da bauta ba sun yadda da wannan amma dai a ce shi kadai da abauta a ya kamata a dan sirka a sassaka gunki shi ma abauta masa duk da sun yadda Allah ne mai Allah ne mai rayawa Allah ne mai kashewa amma wani na nan wallahi tallahi mutuwar wani nasa ba hannun Allah a ciki su wani ne suka yi kulumboto ya mutu suka yi tsafi ya mutu kuma yana riya musulunci a yau yadda gaskiyar abin take kuma shine ba su wane ba wannan wanan irin su miliyan su haɗu dan su kashe shi wallahi ba su isa ba sai ya zo daidai da ranar da Allah ya sa da bar duniya in da su shekara ɗari suna yi ba za su taɓa iya kai shi lahira ba sai ranar da ta zo ta ƙarshe da Allah ya rubuta ita ce ranarsa ta ƙarshe ranar zai tafi kuma in Allah ya rubuta a tuntuɓe dai tuntuɓe ne kawai ɗan dutse dai tuntuɓe ko ya zo wucewa ya taka kara shi ne ajalinsa to in da su kwana suna nazarin ya mutu ta hanya kaza ya zo tsallaka mota ta buge shi wallahi ba za ta buge shi ba sai an yi ta kuskurensa so miliyan ba abin da zai taba shi sai ya zo kan wannan karan ya taka sai ya mutu ko wannan tuntuban saboda anan aka sa ajalinsa na haka babu wani wanda yake da ikon sa hannu a rayuwarka ta yi kyau ko ta yi muni Allah ne kadai Allah ya sa muna tare na haka kadai Allah yakan bada taimako ko ci gaban rayuwarka ta silar wani ko silar mutum ko silar wani aiki ban san ko muna tare ba shine ake kasa bambantawa zaka yi arziki eh to Allah ya rubuta arzikinka a dalilin sayar da kaji ne sai Allah ya jona ka ya jora ka akan sana'ar sai da kaji sai kai arziki ta hanyarta ko kuma sai da shanu sai Allah ya jefa ka ta wannan hanyar sai ya zama sanadiyar arzikinka amma waye mai kawo arzikin Allah ne in Allah bai rubuta ta nan da ka yi ba in zaka fara da jarin miliyan ka sayo kaji cikin ningi wallahi ba za ka yi arziki ta hanyar ba ba za ka ci abinci ba in Allah bai rubuta ba in shanu ne lokaci guda ka samu miliyan guda cikin ningi kai in Allah bai rubuta ta nan da ka yi arziki ba ba za ka yi ta hanyar ba ba za ka ci abinci ta layin ba wani kuma sai Allah ya sa ta aikin gwamnati ne bangare kaza ta nan dai ci abinci wani ta san dai ci abinci haka Allah yake karkasa arzikinsa dan haka duk yadda duniya ta kai sai ka yi arziki ko sai ka ci abinci ta layi kaza baka isa ka ci ba sai ta hanyar da Allah ya rubuta arzikin nawaye na Allah ne dan haka abin takeici ne abin mamaki ne a ce jahilan kafurai sun yadda da wannan a samu meriya musulunci kuma shi bai yadda da hakan ba Allah ya ba mu ikon gane hakan da yadda da hakan mala ya ce bal ba ma haka ba akan samu daga cikin meriya musuluncin wanda ya vunnu anna zalika huwa talaffuzu bi hurufiha ai kawai tauhidi shine furta at-talaffuzu yin furci bi hurufiha da wannan harufa na la ilaha illallah din akwai wanda kawai ke riya kawai furta ta lafazinta la ilaha illallah dinnan la ilaha illallah kawai shine tauhidi kadai min ghairi i'tiqadil qalbi bi shay'in min al ma'ani ba tare da kudurtar kudurcewar zuciya game da wani abu na ma'anonin kalmar la ilaha illallah ba kawai akwai wanda shi a haka yake a haka aka dora shi kuma a haka ya tafi babu lura da kudurcewar zuciya game da wani abu na ma'anar wannan kalma ta la'ilaha illallah a'a shi kawai yana furta ta iya mala ya ce to abun mamaki akwai daga cikin musulmi wanda shi akan haka ya tafi kawai inda dai dinga la'ilaha illallah la'ilaha illallah la'ilaha illallah to shi shi kenan ya zama musulmin kwarai mai tauhidi ba tare da zuciyarsa ta kudurce wani abu na ma'anoninta ba ya ce akwai abun mamaki a cikin mai irin wannan shi ma amma walhaziku minhum malam yake mai kwazo mai kokari daga cikin su shine wanda ya gunnu anna ma'anaha cewar yana tsammanin ma'anarta shine la yakhluqu babu mai halitta wala yarzuqu babu mai azurtawa wala yuhyi wala yumitu babu mai rayawa kuma babu mai kashewa wala yudabbiru al'amra illa Allah kuma babu mai jujjuya al'amura sai Allah yace mai wayo daga cikinsu shine ake samun wanda yake tsammanin ma'anarta shine wannan kadai eh kaga ya sha bamban da wadancan yace fala khayra fi rajulin babu alheri a cikin mutumin da juhalul kuffari jahilan kafirai a'lamu minhu bi ma'ana la ilaha illa Allah sun fi shi sanin ma'anar la ilaha illa Allah yace babu alheri a cikin wannan mutumin ko da a gangar jikinsa kana kallonsa musulmi sutura ta musulmi komai na musulunci amma shi a wurinsa kawai inda yana la ilaha illallah shi kenan musuluncin a wurinsa ma'anar wannan kalma ya ce to an samu matsala don jahilan kafirai fa sun yadda da cewar babu mai azurtawa sai Allah za ka samu wanda ba musulmi ba ya je ya nemi guri ya gyara gonarsa yana in Allah yadda yana ce in Allah yadda ko Allah ka sa Allah ka sa ya yadda waye mai sawa Allah ne Allah ne wanda ba musulmi yana in Allah ya dako Allah ka sa a mana salari a satin nan Allah ya sa a mana ya san waye mai sawa ayi Allah ne Allah ne yace to an samu wanda ba kafiri ba yadda da haka kai kuma kana jin kawai dan ka rike kana faifurta kalmar kawai ba tare da kai binciki ma'anarta ka kudurce a zuciyarka ba shikenan ka zama musulmi sai ban san ko muna tare ba akwai wanda wallahi iya lafazin furtata in da a kira sallah a yadda aka dora shi akai shine ku je ku yi sallah amma shi yana na yana furta la ilaha illallah shi ba sai yazo yayi ba ba sai yazo yayi ba wani dai ga kamar babu a Najeriya dan dai bai zo Bauchi bane shi yasa da mu ga kamar babu a Najeriya amma da akwai a Bauchi zamu gaskata cikin sauki amma na taba gani a sabuwar kwaltafa wallahi na taba gani ana kiran sallah a can masallatai har uku ko kace hudu ma ana kiran sallah an tafi an tsallaka can wancan sun tafi wallahi yana ta la ilaha illallah haka aka ji aka fito sauran suka zo ne yana an bari mu tsallaka mai sallah yana kawai tsaya yana kallon yana musu kallon abun mamaki dolaye yana la ilaha illallah kuma a ce je yi sallah kasa hakuri ce ni me me ban gane ba fa yace ai su ba su kama Allah bane eh ba su kama Allah bane shi yasa suka tafi masallacin shi kan ya riga kama Allah kuma yana ta la ilaha illallah ina ruwansa da kuma sai ya je yayi sallah Allah madaukakin sarki ya ganar da mu wallahi abun duk babu abun mamaki a ciki kawai wanda Allah ya datar shine yake samun fahimta game da ire-iren waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu wannan shine karshen sharadi na farko daga cikin sharuɗan wannan kalma ta la ilaha illallah ilimin ma'anar ta sanin ma'anar mai ta kunsa sharadi na biyu shine yace ash-shartu sani ina ga zamu fara shi ko da sauran lokaci ko mu tashi a kansa na'am sharadi na biyu mala yace al-yaqinul munafi lish-shakki yaqini tabbatarwa ko ina shine yaqini mutum ya sami yaqini wanda almunafi lishakki mai kore kokwanto mai kore duk wata shakka ayin aka sami yakini kokwanto na zuwa gurin an kori kokwanto malai ce to sai mutum ya sami yakini akan wannan kalma ta ma'anartan da ya sani to ya sami yakini a zuciyarsa ya zama ba shi da wani kokwanto a ciki wazalika bi an yakuna qailuha malai ce shi hakan shine mai fadin wannan kalma ta la ilaha illallah din ya kasance mustaiqinan bi madluli hadhihi kalima ya zamto mai yaqini ne game da abubuwan da wannan kalma take nuni a kansa madlul abin da take nuni game da shi yaqinan jazima yace yaqini wanda yake tabbatacce mai yanke shakku ya zama mutum ya kasance yana da yaqini yaqinin da yake mai yanke shakku game da mai ma'anar abin da wannan kalma ta kunsa abin da kuma take nusarwa ba tana nusar da mu babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah ba mutum ya samu yaqini akan ya yadda ya tabbatar a zuciyarsa babu wani wanda ya cancanci a bauta masa saiwa sai Allah din fa innal imana domin lallai imani la yuhni fihi illa ilmul yaqin yace ba abun da yake amfanarwa a cikin shi imanin face sai ilimi na yaƙini mutum ya samu ilimi tabbaci a ciki la ilmu zanni ba ilimi na tsammani na zato ba kawai yaƙini tabbatarwa ne yake amfanarwa fa kaifa idza dakhalahu ash-shakk wal irtiyab to kenan ina kuma a ce kokwanto da shakku ya shiga cikin mutum game da wannan kalma ta la ilaha illallah ina kuma a ce kokwanto ya shiga na taba ganin wani da suka dora wani kamar a layin komedi ne amma ba komedi ba ne sai suka mai da shi komedi ana hira da shi akan musulunci da kiristanci yana ce shi dai du yana yi e to me yasa ya ce kawai shi ba a san wani ne daidai ba ai sai an je can kawai shi ne in aka je lahira in musulunci ne daidai shi kenan dama yana yi in aka je lahira in kiristanci ne daidai du yana yi kawai shi du yana yi ba shi da yaƙini shi yana kokwanton kowanne ne wanne wancan ɗin yana kokwanto wannan ɗin ma yana kokwanto don haka shi duk yana yi don haka wata ran da ya sallah wata ran da ya can don haka an je can idan masu sallah ne akan daidai kaga dama yana yi idan kuma ba masu sallah bane akan daidai masu can ne to can ɗin ma yana yi kaga an samu kokwanto na ba sai a komedi ba na kuna magana da shi na na eh la ila illallah akwai Allah Allah ne yake kaza yake kaza yake tambaya shin wa yake ganin Allah shi shi to waye ke gani waje ya gano akwai Allah eh mu musulmi kuma mu gurku nan kuma musulmi a a unguwar mu na dauka ba ma jihar Bauchi bane ai dan ce kaga Allah ya taimake mu babu a Bauchi wani musulmi ne fa eh Yi.
musulmi ne sai ba ka ka ina jin gure
yara na unguwa ma ba akwai wani yamurin soja da ya taɓa zuwa la ilaha Haka illallah zan kai na nan a garin nan na ya kasa iyalan ka shi biyu.
iyalansa ya kasa biyu Eh, na shi ba ya bayi da ake yi.
kuma ko eh bai yadda da kowanne ba, shi kansa to ai gwanda wancan da ya yarda da yake da shakku a kowane shi dubin bai yarda da su ba kuma matarsa kuma kirista matansa kirista tana zuwa kiristanci Eh.
ƴaƴansa kuma kirista ba wasu musulmai da wasu kiristoci wasu musulmai su Yace to kirista shikenan yanzu kowa kar a hana ta yayi abin da yake so in an je idan musulmi ne suka yi rinda ya dama suna da ɗan eh da kirista ne ne- ne- ne- inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma a nan an go a kai ba wai a wuri ba A unguwan nan.
a gidan ita ko kaga da ran ce babu a Bauchi a haba na ya ni yanzu ba ne yiwa kuma kaga da ba dan yakinin da kake da shi ba wallahi ta yiwu da an gaya ma akai sai kai kokuntar anya da gaske ne eh shi dan haka yanzu ya kasa iyalan biyu shi dai baya kowanne baya musuluncin baya kiristanci amma matarsa tana kiristanci ƴaƴansa kuma sun kasu biyo suna musulunci wasu suna can na haka idan an je can idan musulmai ne da gaskiya to akwai ƴaƴansa musulmai he- sai su ci alfarmar musulman in kiristanci ne da gaskiya akwai ƴaƴansa kirista da matarsa ya ci alfarmar su babu yi babu yaƙini babu yaƙini kawai yaƙini ake nema kawai ka kafu akan cewar babu wani wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah babu wanda yake da ikon kaga wane yayi kuɗi wallahi duk hanyar da ya biye kuɗin nan ko in ma bai bi ta ban Allah ya rubuta zai sai yayi sai yayi hanyoyin ne kawai suka sha bamban kamar yadda na faɗa da zu wani aikin gwamnati ne zai zama a nan da ya kudinsa wani kasuwanci ne wani kiwo ne kawai baya komai din baya kasuwar amma kiwo yake yi zalla ya fitar ya sayar wallahi ta nan Allah ya sa da ya kudi wani kuma aikin karfi Allah ya sa ta nan ne hanyar samunsa ta nan zai ci abinci Allah ya riga ya kakkasa al'amuran ya kakkasa shi don haka dole sai mutum ya sami yakinin da zaran ya ga yana samu ta ɓangaren sana'arsa ba sa hannun kowa wallahi Allah ne ya rubuta masa Allah ne yake bashi don haka wannan sai ya ƙara masa ƙwarin gwiwar mai yi wa Allah godiya Allah a ɓangaren sana'ar nan ta ha nawa ne ya faru masu sana'a iri ɗaya kuma wani yana ta wahala shekara da shekaru abin da yake cima da ƙyar kuma a irin wannan sana'ar wani kuma a irinta kuma tashi guda ya hau nawa ya samu nawa ya faru sana'ar iri ɗaya ce amma raga wani ya jima yana yi yana yi ko kuma karatu suka yi na ɓangare kaza amma wani dalilin ɓangaren ya samu aikin gwamnati yana yi wani kuma ya yi irin wannan karatun shi ma kwali mai kyau amma har zuwa yanzu bai samu aiki da kwalin ba ko kuma duk sun samu kwalin amma wane ya fi shi samu ya tsallake ya bar shi in promotion ne su yi jarabawa tare fa ta promotional exam sai na wane ya fito da wuri sai ga an jefa masa wane kuma yana nan da tasa ya tafi tare suke kuma amma wane ya tafi ya bar shi Allah ne kaga kenan in mutum ya sami yaƙini sai ya ji ci gaban da yake ta samu nan bari ya gaya wa Allah ai yayi wa Allah godiya shi kuma wancan ya gane cewar haka Allah ya tsara abubuwan bari ya bi hanyoyin a wurin Allah da Allah ya sa wa wani albarka shi ma bari ya nemi albarkar a wurin Allah Allah ya sa masa Allah ya datar da mu don haka yaqini mai kura shakku ake bukata Allah madaukakin sarki yace dan yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innamal mu'minuna ka sani dai abin sani kawai mu'minai sune allazina amanu billahi wa rasulihi innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi abin sani mu'minai kadai sune waɗanda suka yi imani da Allah da kuma manzonsa thumma lam yartabu sannan ba su yi kokonto ba ba su yi shakka ba a cikin imanin nasu ba kokonto ba tunanin in musulunci ne gaskiya in kiristanci ne gaskiya in kaza ne gaskiya a'a kawai su ba su da wani kokonto a kai wajahadu bi amwalihim wa anfusihim sannan suka yi jihadi suka yi kokari suka taimaki addinin Allah da dukiyoyinsu da kuma kawunansu fi sabilillahi domin tafarkin Allah madaukakin sarki ulaika humus sadiqun sai Allah ya kara maimaita waɗannan masu wannan sifar su ne masu gaskiya a cikin imaninsu Allah ya sanya mu cikin su mala yace fashtarata fi sidqi imanihim sai Allah ya kafa sharadi a cikin gaskiyar imaninsu billahi wa rasulihi da Allah da manzonsa sharadin ya zama kaunahum lam yartabu basu yi kokonto ba ba ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi yace thumma lam yartabu sanan basu yi kokonto ba basu yi shakka ba sai Allah ya kafa sharadin imaninsu da Allah din ba iya fada a baki bane ba ba iya sun ji hakan bane a ya zamo babu shakka ba kokwanto ba shekin a ciki ai lam yashku wato ba su yi shakku a ciki ba fa ammal murtabu malace amma me kokwanto fa huwa minal munafiqina yana daga cikin munafikai duk me kokwanto a cikin imani sa to yana cikin bangaren munafikai ne allazina qala Allahu fihim wadanda Allah ya faɗa cikin lamarin su cikin sha'anin su yace innama yasta'zinuka allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir abin sani masu neman izinin ka sune waɗanda ba su imani da Allah da ranan ƙarshe wa rutabat qulubuhum kuma zukatan su suka yi kokonto fahum fi raibihim yataraddadun sai suka zama su suna ta kai komo a cikin kokonton nasu fi raibihim cikin kokonton nasu yataraddaduna suna ta kai komo suratul tauba na haka malam yace fala imana liman qalaha babu imani game da wanda ya faɗi wannan kalmar shakkan murtaba yana mai shakku kuma yana mai kokonto a cikin faɗanta ka faɗi la ilaha illallah kuma kana tsammanin ko kana kokonton arzikin nan fa kawai fa mu je fa kawai mu kama malamai su mana aiki fa muna kaza ana kaza ka raba kana kokonto ba Allah ne mai yi ba to akwai buƙatar canjal a ciki akwai bukatar canjal a ciki dole sai an kori kokonto din nan sai an kori kokonton nan ina jin jiya shekaran jiya na dawo daga tafiya ina isowa sabuwar kwalta za a yi sallar la'asar muka shiga muka yi sallah da aka zo magariba kafin sallar magariban sai wani ya zo muka yi wata magana akan wani abu kawai sai abin ya daure min kai sosai dan tafi sallar magariba kawai sai ina ta tuna abin sai na tuno hadisin da ke cikin sunan na Imam Tirmidhi sai na hau maimaita shi da Annabi ya kawo a matsayin mafita sai nake ta maimaita nake ta maimaita bayan an fito sallah daga nan masallacin gidan mai na Al-Ihsan zuwa kofar gidanmu sai na ci gaba da ce kai ai istighfari ya fi wannan addu'ar ƙarfi fa ina ga tunda shi ma istighfarin daga annabi ne sai na ce kai amma kuma yanzu daga lokacin da muka yi magana da shi ya ce mun fa zuwa gobe ne wanda istighfari dan yi yayu me ya faru kokonto ya shigo wallahi na ji kawai kai wannan addu'ar fa istighfarin ya fi ƙarfi barin koma istighfari a haka ma sai na ji to ya ce fa zuwa gobe dai zo ya da ayyayu daga nan zuwa gobe amma dai sai ban daina ba kawai sai na rinjayar kuma to ai istighfarin fa ga wani littafi can al'amalu salihah da wani yayi na sayyidina Umar lokacin da aka fito addu'ar roƙon ruwa an zo an tare fa da sallar roƙon ruwa kawai hawo istighfari hawo istighfari kawai ce a koma kawai shikenan ya to ai ba ai sallar ba yace ya ga ya roki Allah da abin da ya san yankan wuka ne kawai istighfari yana nan a cikin al'amalu salihah wannan kisar littafi ne karami wani ya wallafa shi kawai sai na ci gaba ina shiga shago daga gidan masallacin daga masallacin zuwa kofar shago ina budewa dama wayata na sa a caji ina budewa sai naga wani alat na wani kudi wanda na manta da shi wallahi na manta da shi bashi ne nake ba wani kawai sai nazo naga alat din ya turo a kiran kiran wayar sa kai ina dauka an ce kalo ce turo mu account number ka nace ikon Allah kuma wallahi ya turo shekaran jiya jiya nan me mahallu shahid ko kwantan da ya shigo na ji bare yi ba amma dai da na tuno waccan kisan na tuno kuma fa da gaske istighfari Allah zai amsa wallahi daga wannan tsakanin kawai sai na ga kiran wayar ina kira yace turo aka number kuma wallahi sai ya turo na manta da shi dan naga kudin ya fi rabin shekara na manta da shi kawai lokaci guda sai gashin ce gaskiya ne da gangan ma ashe muke shiga cikin dimuwa sai da na zo da daddare abin ya dinga santi ya dinga maimaituwa mun ci wallahi da gangan muke shiga dimuwa mun rasa wannan ne kawai ya ƙini wanda zai kure ma shakku kawai ka ji ba abin da zai zo mai tsanani face wallahi Allah zai iya warware shi Allah zai iya warware shi shine ma mai warwarewan kuma amma da zarar mun samu haka sun haka mun shiga uku da zarar mun ji yanzu komai yayi tsada rayuwa ta yi kunci in Allah bai ko muna jin a jikin mu ai kaka ana zuwa ne kuma yayi sauki muna nan a cikin ruwa a ruwan ma a tsakiya ga kuma wata kada ta bude baki katuwa a gefen mu akwai mafita in dai muka ji wai sai kaka ta zo ina tunan lafazin wasu ne ai su yi ta yi kaka ana zuwa Allah ya ce da kaka ta zo shine da a samu mafita na'am sau nawa aka yi kaka'a ake ce kai abin da ban tsoro fa kaga kaka'ar kaza ma kenan yanzu kudin sa kaza ba taba yi ba a ce yanzu fa kaka'ar sa kaza amma ka ji yanzu kudin sa kaza yana cikin kawai mu koma ga Allah ne mu cire shakku tsakanin mu da ubangiji Allah ya azurta mu da haka Allah ya azurta mu da haka mala yace duk mai kokon toto yana cikin munafikai ne sai ya kawo wannan ayar yace babu imani ga wanda zai faɗi kalmar yana mai shakka yana mai kokonto walau qalaha bi adadil anfasi koda ya faɗe ta da adadin yawan numfashi a ce duk nishi daya zai ce la ilaha illallah la ilaha duk nishi daya adadin numfashi zai dinga faɗanta walau saraha biha koda ya daga murya ya ihu da ita walau saraha biha koda ya yi ihu yana kururuwa da la ilaha illallah tsabar ta hau bakinsa ya ce ba zai taba zama mai imani ba kuma ba zai taba zama ta amfanar da shi ba ko da dai ihu da ita hatta yusmi'a jami'an nas har ya jiyar da dukkanin mutane a ce tsabar yawan maimaita ta kana bin kwaro-kwaro kana daga murya kan mutanen garinku kowa sai ya ji kana faɗanta ba za ta taba amfanar da kai ba matukar akwai kokonto da shakku a ciki Allah ka raba mu da kokonto da shakku ina ga za mu tsaya nan sai dai kuma ya zo karshe fa wa akhraja ahmad wa muslim min riwayati abi huraira radiyallahu anhu mala yace imamu ahmad da imamu muslim sun fitar da hadisi daga ruwayan abu huraira sakataren manzon Allah kenan ba sallallahu alaihi wa sallama qala abu huraira chief sakatare na manzon Allah ya ce ƙwala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma lalle ni manzon Allah ne wannan kalmar la yalqa Allah bihi ma abdun babu wani bawa da zai haɗu da Allah da waɗannan kalmomi guda biyu waɗanne la ilaha illallah yana mai shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ba mai haɗuwa da Allah da waɗannan kalmomin ghaira shakkin fihima sannan kuma ba mai kokonto a cikin su ba illa da khalal jannata face sai ya shiga aljanna Allah ya azurta mu da furta su ba tare da kokonto din ba kaga wani latin na tafiya aljanna wani garanti ka cire kokwantan zai sabauta ma tafiya aljanna wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama har ila yau daga abu huraira yace manzon Allah yace man laqita min wara'i hadha alha'iti duk wanda ka haɗu da shi a bayan wannan katangar wannan kangar kango din yashhadu an la ilaha illa allah mustayqinan biha qalbuhu yana mai shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah yana mai yaƙini zuciyarsa na mai yaƙini da wannan kalma din fa bashirhu bil janna kamar sa albishir da gidan aljanna rawahu muslim muslim ya rawaito shi wannan ma me yake tabbatar mana in mun sami yaƙini akan ta sababi ne na tafiya aljanna fashtarata fi dukhuli qa'ilha aljanna kaga wannan sai ka tabbatar da me kenan na me aikin hajjin da aka dora a Facebook ya je yana ta addu'a me yake tabbaya ne kuwa sai wani balarabe yake ce masa shi yana ta tambayar kuɗi kuɗi ko menene kuɗi Allah ya ce ai kuɗi yayi kaza yake ce balarabe yana ce masa yana mamaki ya roki aljanna ya roki aljanna shi kuma yana aljanna bulus bulus kawai bulus za a ci bulus to ga bulus anan ka sami yaƙini game da wannan kalma ai ita ma bulus ce yace fashtarata fi dukhuli qa'ilha aljanna sai Allah ya sharɗanta shara'in shigar mai faɗin wannan kalma aljanna an ya kuna musaitinan biha kalbuhu ta harshen manzonsa ba ya zama zuciyarsa na mai yaƙini game da wannan kalma din ghaira shakkin fiha ba mai kokonto a cikinta ba fa idan tafasharutu idan sharaɗin ya koru in tafal mashrutu to abin da aka kafa sharaɗin fa shi ma zai koru idan ne aka rasa kokonton to kaga shiga aljanna zai zama babu shi Allah ya azurta mu da yaqini game da wannan kalma fala yadkhulul jannata illa man kana muqinan biha qalbuhu ba mai shiga aljanna sai wanda zuciyarsa ta kasance tana mai yaqini da wannan kalma fa hadha huwa ash-shartu thani wannan shine sharadi na biyu Allah ya azurta mu da yaqini game da wannan kalma ta la ilaha illallah akwai matsala za mu kwana ana wannan shine darasinmu na 20 kenan ba Allah ya sanya albarka a cikin abin da muke karantawa Allah ya sa karatun ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba ina ga ba matsala ba nas'alullahi alkarim almannan an yahdiyana siratal mustaqim wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum